الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين لأزمة الشيخ إدري لنا بهذا المحضر والسعد به بنظرة تأتي لنا بالظفر أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يوشي لكم يوشي لك وجه السفر إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ألف جبهة da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyu biyu ga watan September 2022 za mu tashi daga inda muka tsaya a malam zamara wajenka da zili to ku shi buɗa albaitin da zuwa abu albaitin ba san kuma da zili na kashe shi ba mun kwana cikin daji satin da ya wuce na'am eh وروي تاري شو تجاني سيرانا تقوبي وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كأولك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن الناس يشرون يوم القيامة ثم يقفون ثم يقول الله يقول الله لهم طالما كنتم تتكلمون وأنا ساكت فاسكتوا اليوم حتى أتكلم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يأتي من صلى الله عليه وسلم يأتي za a tashi mutane ranar tashin alkiyama sai Allah tabaraka wata'ala ya sa a tsaye da su ya ce kun daɗe kuna ta maganganu a duniya ne shiru ina jin ku yau kuma ku shiru ne kuma in magana in ji Allah tabaraka wata'ala ya ce inni rafa'atu nasabi wa abaitum illa an sabakum na ɗage dangane na kuka ƙi ku lallai sai dai ku ringa yin tunƙawo da danganan ku قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأبيتم أنتم فقلتم لا بل فلان بن فلان وفلان بن فلان na ce babu wanda ya fi ku girma da fifiko a waje na sai wanda ya fi kowa tsoron Allah a rayuwarku ta duniya kuka ki kuka ce a sai dai wane dan wane wane dan wane bi ma'ana kuka ringa tafakuri da nasabobinku farafa'atum ansabakum wa wada'atum nasabi falyawma arfa'u nasabi wa ad'u ansabakum Allah tabaraka wataala ya ce kuka daga watakan nasabobin da kuke da shi kuke alfari da shi to kuka ajiye wanda nace ai alfari da shi to yanzu zan daga nawa in sauke na ku inji Allah tabaraka wataala sai ya'lamu ahlul jam'i al-yawma man ashabul karam aina al-muttaqun Allah tabaraka wataala ya ce a yanzu mutanen yau za su san suwa ne ne masu karamci da girma ina masu jin tsoron Allah kuke kama fi kashfil asrari wannan ya zo a cikin kashfil asrar qala shafi'i wannan aidin mun shi akan kan nan eh eh ko to shikenan mun je kai arba'atin la ya'mallahu yawm al-qiyamati جود خفي وتقوات بي وأمانة امرأة وعبادة سبي وهو محمول على الغالب كما في المقاصد الحسنة إمام الشافعي رضي الله عنه إن شاء متاني أكو akwai ayyukansu da ba Allah tabaraka wata'ala ba zai wani ɗauke shi ba ne ba ranar tashin alƙiyama talaka tukub sai da ya ji talauci sannan ya dace ni na zama fifi ne tsantsani saboda ne ai ba ba tsoron Allah bane ya kai shi rashi ne sai da ya nema wuya ce ta kai shi ko kuma a dan doka wanda yake cikin fama na yaƙi ko menene yake jin tsoro ya ji tsoron Allah sai da ya gashi ma bala'i an fahimta ko bautar yaro karami wanda daman shi ba mukallafi bane ba balle a ce wani abu amma malamai suka ce wannan maganganun an yi shi ne an ɗauke su ne akan abin da yake aglabi ba kowanne daga cikinsu ba mafi yawancin su haka suke sai talauci ya zo sannan za su koma ga Allah an fahimta qala fi ta'wilat najmiya yushiru liqawli ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya zo a cikin tawili da aka yi tafin da ake cin shi ta'wilat najmiya cewa wajen faɗin Allah tabaraka wa ta'ala subhanallahi prof cewa a faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wannan inna khalaqnakum min zakarin wa unsa su wa'in su ba'ari na watakan ainihin sufaye yadda suka fassara shi shine kasan muna da tafsirin ishari ko yawwa yace ila halqil qulubi bi ma'ana abinda Allah yake nufi ya ku jama'a na halicce ku halittan nan da ne to ina nufin na halicci zukatanku min zakarin wa unsa daga mazaje da mataye ko nan sai ya ce zak- uh, min zakarin wa huwa arro mazaje shine ruhi wa unsa wa huwa nafsu wannan kuma matayen su ne nafsu mutum don haka dan adam an halicci zuciyar shi ne daga ruhinsa da nafsunsa kaga an samu biddani fa ko a wajen sufaye waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila Allah tabaraka wa ta'ala ya ce muka sanya ku kasance jama'u da kabiloli daban-daban yace abin da ake nufi a nan shine ja'alna hasin faini mun sanya zukatan nan da muka halitta sun kasu kashi biyu ne sinfin min ha shu'ubun wa hiya allati tamilu ila ummiha wa hiya an-nafs wal ghalibu alayha sifatun nafs yace bangare guda wa'insu bangaren zuciya da Allah ya halitta zuciya ne wanda ko da yaushe ba inda suka karkata sai a bangaren nafsu shi sa za ka ringa ganin masu irin wa'innan zukatan ayyukansu ayyukansu suna siffanta cewa wa'innan ko da yaushe nafsun su yafi karfi yafi yafi rinjaye a kansu wannan wanda take al'ammar su biso idan an fahimta wa sunfun min haqa ba'ilun wahiyallaci ila abiya wa huwa ar-ruh da kuma waɗansu ɓangare na zukata waɗanda suka fi karkata zuwa ga babansu su ne mai ruhi su ma waɗannan galibinsu za ka ga tuffofinsu suna da ayyukansu suna nuni da cewa lallai ruhinsu ya fi ƙarfin nafsunsu a tattarar su an gana abin da shi yake nufi a nan abin da shi radiyallahu ta'ala an yake nufi a nan shine Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci mutane kashi biyu akwai mutanen da da aka halicce su baki ɗaya rayuwarsu son zuciya su suke bi masu son zuciya ne sun kai ga matsayin da ita abin da ake nufi da son zuciya ba wai lallai ka kai matsayin da cewa wai ta hana ka bauta Allah ba a'a ko da ku abin da zai taɓa mutuncinka ne ko da ku abin da zai taɓa mutuncinka ne idan wannan zuciyar ta soyan maka da abin da zai taɓa mutuncinka kuma kake aikata shi to lalle wannan kai nafsinka ta fi ƙarfin ruhinka a tattare da kai kuma wannan abin shi ne mataki na farko da yake son ya haska kai ga matakin ƙarshen da za ta nuna maka ka bauɗe wa Allah tabaraka wa ta'ala mun faɗa a karatunmu na tarihin shehu tijjani radiyallahu anhu da muke a watan safar ɗin nan cewa shehu tijjani radiyallahu anhu ya ce shi daga cikin halayyarsa duk abin da yake na shubha ne bai ma shigarsa saboda ihtiyadi irin nashi bai so ya shiga cikin shubha balle ta kai shi ga abin da ba daidai ba mun faɗa daga ciki cewa mutanen da suka tafi akan cewa yana bin mazhabar Imam Shafi'i ne amma duk wani tsanance tsanance shada'id na wajen Imam Maliki ya fi ya fi karkata gare su dan me kada ya bar wa zuciyarsa yin wani abu na sauki har ta ja shi zuwa ga abin da ba daidai ba to abin da nake so mu fahimta sai mu je mu binciki kanmu da kanmu mu kuma ne idan har kawai gari ya zamanto zu kai ka ka matsayin da zuciyarka ka ga cewa tun kana yaro nake gaya maka da kai da kannanka an bada abu duk girma ka ban musu kaga a kai sai ka kankanta kanka da resto daga nan wajen hanya take farawa daga nan wajen hanya take farawa saboda mai babu muru'a babu babu dattako babu babu nuna kamala da mutunci a cikin lamarin a hankali a hankali abinda ka wuce shi sai ka zaka ce sai ka yi a hankali a hankali sai ka kai ga matsayin cewa haramun kuma sai ka tsinci kanka kace kace cikin sa to wannan ka karkata zuwa ga nasu na gaske kuwa haka zalika su kuma a ma'abota ruhi za a gan su ma tun lokacin da suke yara duk wani tarajimu da zaka karanta na waliyai walau cikin ɗariƙa ko harji ɗariƙa tijaniya za ka je ka ga cewa kowane wali idan an baka tarihinsa za a ci maka tun yana yaro yana da halin da taku ko ba haka ba to haka abin yake haka kai matsayin da za ka kai ga cewa zuciyarka fa ka fi ƙarfin ta ce maka saɓa wa Allah ba ma ta ka maka wannan saɓan Allah saboda ka fi ƙarfin ka Allah ya ba mu irin wannan zuciya li ta'arafu Allah ya ce na ya ne dan ku sani ne li ta'arafu ashabal qulubi wa arbaban nufusi لا لتكاثروا وتتنافسوا وتتباهوا بالعقول والأخلاق الروحانية الطبيعية فإنها ظلمانية لا يسلو شيء منها للمت... لل... mufakhir bihi ko lil mutafakhir bihi ma lam yaqrin bi al iman wa taqwa falam takun al af'al masubatun bir riya'i bir riya'i wal al akhlaq mashubatun bil ahwa'i wal al ahwa'u mansubatun ila al ijabi fa inda dhalika taslu lit tafafur wal mubaha biha kama qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum Allah ce na yi muku wa'innan zukatan ne don me don ku san junanku bi ma'ana ma'abota ruhi su san ƴan uwansu ma'abota nafsu san ƴan uwansu kuma ma'abota ruhi su gane ga wa'inda nafsu sab karfin su nan bari mu dan ja baya kada mu cakuɗa da su abin da shi radiyallahu anhu ke faɗa wa mutane ko ina hananku da da da, da ikhlaqi ga ma'abota duniya a karatunmu na jiya ne ko shekaran jiya ko haka ne haka zalika dan su ma ma'abota su kuma nafsu su san ma'abota ruhi domin su je su ɗanɗana da gwajensu har su waye gari su ma su kashe wannan nafsun tasu an fahimta ba wai an yi ku bane ba don ku nuna yawa ko don ku nuna gogayya tsakaninku ko don ku yi alfahari da ainihin kwakwalenku da da watakan halayenku ba komai ba ne ba halayen ku face abin da yake cikin da'ira na zumaniya wata kan da'iratu zumaniya bi ma'ana da'ira ta duhu baki ɗaya ba komai ba ne ba cikin hali ba kuma wani abu ba ne ya cancanta a halin ka alfahari da shi muddan halin nan naka baka hada shi da tsoron Allah tabaraka wata'ala ba ka hada shi da imani da Allah da imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba an fahimta saboda haka idan har ka kai matsayin da ayyukanka baka hada su na riya ba bari in ringa idan a ce kai ai sai ya iya karatu ai shi yake karatu kowa ne a yana ya iya jan carbi su da mu da muke zama mu kanta sati fati dubu kaza to riya ya fara shigowa haka zalika muddan muddan halayenka ba su abaukance ce niya da kan zuciya ba da abin da za ka yi kai duba ka ɗaura shi akan mizanin shari'a daidai ne ko ba daidai ba wannan shine sufancin an fahimta ko kuma son zuciyanka baka hada shi yayi abokan ceceniya da bari in yin abubuwan da mutane za su ga ta'ajibi na ba to idan har duka kwakwabar da wa'annan a tattare da kai to kakan iya yin alfahari shi sa wannan shine ka cika matsu mai tsoron Allah na gaske shine hakikanin abin da ake nufi da inna akramakum indallahi atqakum wa qala alaihi salatu wassalam alkaramu attaqwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yadda zuwa cikin iya ulumuddin na Imam al-Ghazali kenan cewa abinda ake nufi da karamci na inna akramakum dinnan shine tsoron Allah wanda yafi ku tsoron Allah shine wanda yafi ku girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala fa atqahum man yakuna ab'adahum min al-akhlaq al-insaniyya wa aqrabahum ila al-akhlaq ar-rabbaniyya والتقوى هو التحرز والمتقي من يتحرز عن نفسه بربه وهو أكرم على الله من غيره abinda ake nufi da wanda yafi kowa tsoron Allah shine wanda fi kowa nisa da halayen ɗan adam munana ya fi kowa kusanci da halin da ya ɗauko su daga halayen ubangiji kuma wannan halayen ubangiji baki ɗaya wajen sufai guda ɗari uku da talatin da uku ne ba wanda yake iya iya haɗa da su baki ɗaya sanda ya kai kan makamin ƙurbani ta umma kamar ko yaya aka ga cewa rahmaniya ta Allah tana ta jalli a ayyukanka za a ce to alhamdulillah aka ga ladafa ta Allah tabaraka ta'ala tana ta jalli a ayyukanka za a ce to alhamdulillah da sauransu to wanda yafi kowa wannan abinda ake nufi da tsoron Allah shine katange kai daga afkawa abinda Allah baya so shine tsoron Allah wanda yake katange kansa shine wanda yake mai tsoron Allah kuma shi ne wanda ya fi kowa girma a wajen Allah saboda haka anan muka tsaya akan wannan babin abin da shawar radiyallahu anhu baki ɗaya yake so ya gaya mana a wannan fasali kai ba komai bane ya face cewa wa'annan matakai da makamai da aka yi maganganun su tun balle fasalin da yayi magana akan ru'iya da sufaye suke da awasa kada ku yi tunanin wannan ru'iya ta tsaya ne iya kawai wajen zamanin annabawa da sabai zamanin tabi'a ko zamanin atba'u tabi'ina shikenan ta kare ko ta tsaya ne a bangaren larabawa shikenan ta kare a'a har a yanzu duk wanda ya siffantu da irin wa'annan sifofin Allah tabaraka wata'ala yana iya yi mashi kyautar irin wa'annan halayen har baƙaƙen fata ba lallai sai larabawa ba an gane maganar fasulun wannan wani tazili shi kuma wannan fasulun zai yi magana akan duk wa'annan mukamai na waliya kakkaita yin cewa wai mace ba za ta iyawa wannan mukamin duk ma duk wannan makamai na waliyai duk mukamai da Allah tabaraka wa ta'ala ya daura akan dan adam ba wanda mace ba za ta iya a- a- muzahama da da da namiji ba a kansa sai wa'insu wa'inda ba su wuce guda uku ba to su ne akan wannan shi radiyallahu ta'ala ne zai magana yace ilam anna ta'anisa la yamna'u al-luhuqa bi bi ibadillahi al-mustafin al-mustafin al-akhyar shau yace ka sani matantaka kasancewar ka mace ko kasancewar ta mace baya hana cewa ta isa zuwa ga makamin mazaje bayan Allah tsarkaka wa'inda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba فالله تبارك وتعالى ما ذكر الرجال في مقام من المقامات إلا وقرن ذكرهم بذكر النساء كقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات هل إذا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مثلة وعددا عظيما كثني الله تبارك وتعالى بتبع أنبتا ماذا جيبا أتكم مقامي لك أتكم مقامومي فاتسي يا حتى أنبتا ماشي أتكم ونم مقامي kamar faɗin Allah da musulmai maza da musulmai mata da muminai maza da muminai mata da masu bautawa Allah maza da masu bautawa Allah mata da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata da masu tsoron Allah maza da masu tsoron Allah mata da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata da da da da, da ainihin masu kiyaye farjin su maza da masu kiyaye farjin su mata har zuwa masu ambatan Allah mai yawa maza da masu ambatan Allah mai yawa mata baki ɗaya Allah ya ce ya tanada musu gafararsa da lada mai girma ولم يبقى مقام من المقامات بعد الرسالة والنبوة والقربانية يبلغ الرجال إلا وتزاحم فيها النساء المؤمنات التقيات الطاهرات الطاهرات الصالحات القانتات الطيبات شو رضي الله تعالى عنه يتي باب wani مقامي da waliyai suke takawa in dai ka cire makamin risala manzantaka ka cire makamin nubuwa annabtaka ka cire makami na kudubaniya to babu wani makami da namiji zai iya kaiwa da mace ba za ta iya kai wannan makamin ba in dai aka samu mataye muminai tsarkaka a salihan bayan Allah masu tsayawa tsayin daka wajen bautawa Allah to za su iya kaiwa irin wannan mukamin su ma wanzur ila ma warada fil qur'an al azizi alladhi la yati al batil min bayni yadayhi min bayni yadayhi wala min khalfi min zikri maryama wa tanwiya biha وبأمرها حتى إنها ورد ذكرها في القرآن في ثلاثين موضعا حتى وقع الخلاف في نبوتها وعدم نبوتها yace kai duba mana zuwa ga alkur'ani wanda wani abu na ƙarya ko ɓatanci ba zai taɓa shigowa gaban sarbayan ba yadda ya magana akan sha'anin sayyida maryam alaihassalam sai da alkur'ani ya ambace ta a gurare daban-daban har gurare guda talatin har sai da ta kai ga matsayin malamai suna kokonto tsaka sun samu kai sabani tsakanin su shin ko annabi ya ce sai da maryam nan ko ba annabi ya bace ba wal haqu annaha siddiqa idan nubuwa la tata'atta illa min ar-rijali bi dalil qawli ta'ala wa ummu siddiqatun fa fa ulima anna siddiqiyya ila asal al-maqamati laysa fiha maqamun mahjurun an nisa'i shau radiyallahu ta'ala an yace amma mafi gaskiyar magana sai da maryam mahaifiyar annabi isa ba annabiya bace ba bari dai ita siddiqa ce wani makami ne mafi kololon makami daga cikin makaman sufaye bal ma daga cikin siddiqai ne ake cira ka kai makamin kudubaniya babu wani kudi da bai taɓa haka makamin siddiqiya ba babu shi saboda haka matakin ya kawo ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina sai yake mai wasu jiki na wasu hada'i wasu salihin wa hasuna ula'ika rafiqan an fahimta yace kuma dalilin da yake nuna haka cewa mace ba za ta iya zama annabiya ba faɗin Allah da ya faɗa a haƙƙin sai da mare ma ummuhu siddiqa cewa mahaifiyarsa mai yawan gaskatawa wannan makami ne na siddiqiya daga nan aka gane makamin tun daga kan makamin siddiqiya abin da ya ƙasa ba wani makami da aka sha makance cewa mace ba za ta iya hawa ba وقد جاء نساء أدركنا مقامات ما مقامات ما أدركها إلا قليل من الرجال كرابعة العدوية ومن على أقدامها إلى حلم مجرى وكلال منانا في أثر شيخنا وكعينة بنت الخالي وغيرهن إلى ما لا نهاية له قال الشاعر فلو كان النساء كما ذكرنا تفضلت النساء على الرجال فلا التعنيس لاسم الشمس عيبا ولا التذكير فخرا للهلال shehu radiyallahu anhu yace da yawa ma mataye sun riski wa'insu makamai wanda kaɗan ne daga mazaje suka riski wannan makaman irin makami da rabi'atul adawiyya ta kataka ai ba kowanne namiji bane ya taka wannan makami kana jin almajirin ta junaid ba fa imamu daifa bane kine ya je aikin hajji ya dawo ya zo ya ce sai da aina dawo daga aikin hajji shine na zo in gaya miki ta ce to me kai aikin hajji ta ai ina fara zuwa anan na je miƙaci ne wanka na cire kayan ta ce da ka cire kayan naka ka cire nafsu kuma ka cire gairu da gairiya to me kuma wannan ta ce to sai me kai gaba shikenan in baka gane wannan ba ya ce suna fara tarbiyya labbai kan lawun ita ce ka ji ya faɗi sunan ka ne kake labbai ka ya ji naidu ce ai sai ya faɗa ko ta zarra da nafsi an su haka mene yanzu shehu muharrama ko to saboda haka ko kuma irin su da waɗanda suke a ƙasanka irin su lalaman nana wanda aka yi ta a zamanin shehu siya radiyallahu anhu wata kan wata mukashifa ce majzubiya kuma a kashifan nata shehu tijjar radiyallahu anhu da yawa yana iya aikawa a gaya a tambaye ta game da wani abu wayin su sabon shehu tijjani suka taso daga garin su za su zo ziyararsa amma tafiya ta wuce kwanakin da ake yi shehu tijjani ya aika da sai da ahmad bannani ya ce aje a tambaye ta halin su ta ce aje a ga shehu tijjani wa'annan shugabannin asakin ne suka kama musu ɗaya daga cikin ababen hawansu amma ya kwantar da hankalinsa za su zo gobe lokaci kaza da lokaci kaza kuma haka lokacin ya zo da ya zo shehu tijjani ce aje a ga mata za a kawo su za a kawo bakin wajenta ta ce to a gaya mashi in dai bakin nan ba su wuce kwana biyu zuwa uku ba su zo in kuma sun wuce kwana biyu zuwa uku to ba su iya samu wuna ba saboda zan shagalta ne da mutuwar sarki sarki ne to ya ce a koma a gaya mata wani sarki ne zai rasu ta ce ta ƙara maimaita musu abin da ta faɗa ba ta ƙara wani sharhi akan ba ta zo sarki tana nufin sultanin auliya khatimul auliya shautu jami tana zo magana bayan kwana uku ya koma ga Allah to kaga wannan makamin nata ya kai ya kawo sai dai amadu sukrajil ayyashi ya kawo cikin ina ji ya kawo tarjuma ta cikin kashfin hijabi ba eh to lalaman nana kenan eh tana tana da yawan kashfi shine aka samu wani na yi magana da shi kusan zan ce kamar shekara bakwai kofi ya ce mun shi abin da yake ɗore mai dan wani batun jani mutumin ƙasar sudan mai isa menene hikimar da shehu tijar da Allah yake aikawa a mata tambayar nan bayan yana da mukamin da zai san wannan eh kai ma ka dan sabo to ka ji saboda haka saboda haka saboda haka na ce mai abin da yake faruwa a wajen ba komai bane ba sai dai manfa'ar kanta take komawa taimakon kanta yake komawa da amfanin duk lokacin da shehu tijar radiyallahu anhu ya aika zuwa ga wannan zai ba da hadiya ya ce a kai mata abin da yasa yake tambaya ta irin wannan ba kuma bane ba saboda tana da yara ƙanana marayu shi kuma shehu tijjani ba wannan tambayar yake yi ba ya yi amfani da wannan ne a matsayin wasuɗa don ya ciyar da wa'annan marayan shi kuma ya kasance mutum ne mai ciyarwa ne amma a ɓoye ko a karatunmu bai san a san abin da yake sai ya amfani da wani abin ya katanga yake ba da kuɗin nan ba don ya san wani abu nata ba sai don ya taimaka wa innan marayun an gane karatun ya fita yanzu an goge amin wani mawaƙi yake cewa ai da a ce mata haka suke kamar yadda muka lissafo irin waɗannan jigajigan matan da wata wanda ake cewa sai Aminatu bintul Khalid da ake aka mata suke ai da mata ma duk sun mutu mazajen eh ma kaji Allah na kiran mace wa kanatu min qanitina ai ka san ko ba karamin magana ake ba yace to abinda nake so in gaya maka ta anisi a wajen balarabe da ya dauko kalmar shamsu ya zama to da ita mu'annisa ai kaga ba mace ce bace ba ko falamma menene falamma falamma ra'a shamsa ba jigar ta kaga a nan wajen ya gane za mu gane cewa shamsu rana mace ce ko yace dan haka ta anisin sunan shamsu sunan rana ba aibi bane ga wannan ranar domin inda aibi ne ba ta kai wannan hasken ba ba za ta fi wata haske ba haka zalika zakarar da aka yi da sunan wata ba abin alfahari bane ba inda abin alfahari me yasa bai fara nan haske ba an gane kafin da yake sai fara nan ko to saboda haka kasancewar mace mace da kasancewar namiji namiji yan feminism za su wannan karatun kasancewar wa'annan abubuwan ba komai bane ba kawai wanda ya fi kowa aiki shine zai zo da rawayansu mana aiki ma kanka ka san a zamanin nan akwai matayen da a zamanin shautu jan akwai mataye wanda shautu jan ya ba mu kaddamci insha Allah na ce bayan wannan karatun zamu komar da fikin dariƙa zamu kawo wani wasiƙa ta shautu maulama shau a ciko dan ka da yi rubutu takanas akan halittin mukaddamtar da mace ce kaga matayen da shautu jani yayi wa mukaddamci kaga ko sun huce mazaje da yawa sai yanzu mukaddamin shi ne ba shi mukaddamci ka ga mu wani mukaddami ne namiji a wannan zamanin da ya fita da ya fita ai babu ko yawa wa fi jawahirul ma'ani ka san da mun shi kaida shi a cikin littafin nan kai shi ibrahim a cikin littafin nan kenan in ya kawo abin da malamai suka faɗa sai ya kawo abin da shehun sai faɗa ya ce to ni kuma ga abin da na fahimta وسألت رضي الله عنه عن معنى قوله تبارك وتعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وعن قوله تعالى وأوهينا إلى أم موسى أن ارجعي هل كلام الملائكة يستز... يستلزم نبوتها وكذلك الوحي لأم موسى هل يستلزم نبوتها أم لا وهل السيدة مريم وسيدتنا فاطمة رضي الله عنهما أيتهما أفضل وي نساء العالمين ثم العالمين ثم آسية بنت مزاحم ثم خديجة ثم عائشة ثم فاطمة radiyallahu an jami'ihinna yace shaudu yana maka magana akan makamai da mata suka saka wanda mazan ba su sassaka kawai nan ba sai yace ya zo a cikin jawabin ma'ani sai dai alul harazma yace na tambayi shaudu ya radiyallahu ta'ala an game da fadin Allah tabaraka wa ta'ala ka tuna lokacin da mala'iku suka gaya wa maryamu ya maryamu hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe ki ya tsarkake ki ya zabe ki a burbushin duka matayenta alkai da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ka tuna lokacin da muka yi wayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa shin maganar mala'iku yana nizumta cewa ita annabi ya ce sai da Maryam san dai annabi ake aiko mala'ika ko haka ne haka zalika shin wahayi da Allah yayi wa mahaifiyar annabi Musa yana nuni cewa ita annabi ya ce ko yaya shin kuma sayyida maryamu da sayyida fadima radiyallahu anhuma a cikin su wace ce tafi wata alala da kuma saurayen ma da sauran matayen duniya masu gabanin matayen duniya irin su sayyida Aisha binti Muzayim irin su sayyida Khadija irin su sayyida Aisha irin su sayyida Fatima radiyallahu an jami'ihinna fa ajaba radiyallahu anhu bima nasu radiyallahu anhu ya bada amsa kamar haka الجواب والله الموفق بمنه وكرمه للصواب إعلم أن النبوة أن النبوة سيدة مريم واحتجاج واحتجاج القائل بها بقوله تعالى وإذ قالت الملائكة الآية وكذلك القول بنبوة أم موسى تمسكا بقوله وأوحينا إلى أم موسى فكل هذه الأقاويل بائلة لا يعول منها على شيء شو تجار رضي الله تعالى عنه يتي آه كسني hakika annabtakar sayyida maryam da wanda suke kafa hujja sau da faɗin Allah lokacin da mala'iku suka gaya wa maryamu kaza da kaza din can da faɗin da annabtaka da ake magana akan mahaifiyar annabi Musa saboda ruko da faɗin Allah lokacin ka tuna lokacin da muka yi wayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa da duka wa'annan maganganun wa'insu maganganu ne wanda suke batattu waɗanda ba za a iya yin ba za a iya wani koma a wani awwala su a yi tawilin su da wani awwala والقول الحق الذي يجب يجب المسير إليه أن النبوة مستحيلة مستحيلة على النساء لا سبيل لهن إليها yace maganar gaskiya wanda ya wajaba a tafiya a kansa shine annabtaka abin da ba zai taɓa yiwa ba ne ba ga mata ba su da tafarkin zuwa zuwa ga wannan makami na nubuwa summa inna maryama wa asiya qala fihi ma sallallahu alaihi wasallama كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير آسية آسية بنت مزاحم ومريم بنت إمرانا yace sannan magana akan Maryam da Asiya ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa waɗanda suka cika daga cikin mazaji suka kai makamin cika suna da yawa amma a cikin mataye babu waɗanda suka cika sai irin su sayyida asiyatu yar muzahim da maryamu yar imrana bukhari da muslim ko hadisin abi musul ashari wal muradu bi zalika annahunna adrakna martabata siddiqiyya allati laysa fawqa fi fil ilmi billahi wal ma'rifati bihi wal rusukh fil ilmi illa al qudbaniyya wan nubuwa wa hadha ghayatu ma adrakna shehu tijar jilani ce abinda annabi yake nufi da wannan hadisin shine wa'innan mataye sun riski makami na siddiqiyya wanda wannan makami na siddiqiyya babu wani makami sama da shi a cikin makamin sanin Allah da ma'arfa da tabbata a cikin ilimi babu wani makami da yake sama da shi sai makami na qudbaniyatul uzma da makami na nubuwa wannan shine kololuwar abin da suka kai wa amma khadijatu faqad sarraha sallallahu alaihi wasallam bi fadliha fi ahadithin حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما كنت أغار على على امرأة من من من نسائي صلى الله عليه وسلم إلا من خديجة من كثرة ما يذكرها صلى الله عليه وسلم ويع- وقد نقل ابن سبأ في شفائه أنه صلى الله عليه وسلم قال يوما للناس ألا وإن صفوتي من نسائي عائشة بن عائشة ابنة الصديق إلا ما جعل الله من الفضل لخديجة بنت خويلد yace magana kuma akan sayyida Khadija radiyallahu anha hakika manzon Allah ya bayyana falalarta a cikin hadisai masu yawa har sayyida Aisha radiyallahu anha tana faɗa akan kanta ni fa a duk matan manzon Allah babu wanda nake kishi da ita kamar sayyida Khadija saboda yawan ambatanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi karatun mu na shekara ta wuce na na Maulidi mun yi maganganun nan ko yawa so ba sai mun ƙara kawo baya ba ya ce ga hadisin nan da ya zo cikin ashifa na ibn sabayin cewa mazala sallallahu alaihi sama ya ce ku tsaya ku ci hakika mafi mafi tsarki na kuma mafi wanda na zaɓa a cikin mataye na ita ce aisha yar siddiq sai dai abin da yake na falala daga allah da ya bawa khadija fa azhar fadlaha alaiha huna anan wajen mazala sallallahu alaihi ya bayyana mana falalar sayyida aisha a sama yake da sayyida khadija ana gane shautu jana ta rairayewa ne makami bayan makami kaga a nan wajen can wajen da su sai da ata da maryamu aisha tana son da su nan kuma da aka zo kuma khadija tana son da sai da aisha radiyallahu anhu anhunna ajma'in ko sai to mu ci gaba وقد نقل ايضا ابن سبعين في في الشفاء حديثا انه قال صلى الله عليه وسلم يوما لفاطمه رضي الله عنها انت سيده نساء العالمين فودعت يدها على راسها حياء قالت له فأين آسية بنت آسية بنت مزاحم ومريم بنت إمران وخديجة بنت خويلد فقال لها صلى الله عليه وسلم آسية سيدة نساء عالمها ومريم سيدة نساء عالمها وخديجة سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ga Esther Sayyida Fatima radiyallahu anha ya ce ke ce shugaban matayen duniya baki ɗaya sai ta ɗora hannunta a kanta saboda kunya sai ce ya rasulullahi to ina kuma asiya ina ga maryamu ina kuma ga mafiyata khadija ya ce kwarai kuwa asiyatu ita ce shugabar matan zamaninta maryamu ita ce shugabar matan zamaninta khadijatu ita ce shugabar matan zamaninta ke ma ke ce shugabar matan zamaninki وقد قال يوما لعلي رضي الله عنه بعد ما عقد له على فاطمة قال زوجتك سيدة نساء العالمين فتانا ما زال صلى الله عليه وسلم يا جا سيدي علي رضي الله عنه وكرم وجهه باين يا أورا مسا أوري دا سيدة فاطمة نا أورا مكا شوغبر ماتا الدنيا تو وأما عائشة فقد قال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام amma sai da Aisha ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a haƙƙinta cewa falalar sai da Aisha a burbushin dukkan mataye kamar falalar abinci ne da ake cewa saridi akan sauran dukkan abinci to kaga anan wajen zaka tunanin kamar ga sai da Fatima ga sai da Aisha dukkan wajen duk wa'annan kamar sun zo ka'in da na'in ko to bari mu gani to sharifi wata ka da kakasa yace وقد تعارضت اقاويل العلماء في التفضيل فيما بين فاطمه وعائشه hakika an samu kace na ce a maganganun malamai da suke fara suke dauka cikin daukaka darajar wacce ce sama da wata tsakanin sayyida Fatima da sayyida Aisha kullu ta'ifatin malat ila tafdili idahunna muhtajjina bi hadain alhadithain yace dukkanin su kowannen su ya ya duk wanda ya karkata akan sayyida Aisha ya tafi akan wannan hadisin da aka faɗa wanda ya karkata akan sayyida Fatima cewa ita ce sama da sayyida Aisha ya tafi akan wancan hadisin inda shi shawu tijar radiyallahu anhu yace wa qala malik radiyallahu anhu amma imam malik sai yace amma ana fala afdalu ahadan ala bad'atihi sallallahu alaihi wasallam amma ni ba zan iya ɗaukaka darajar wani a sama da tsokar jikin manzon Allah ba inji imam na malik ma kauni jama'atin min al-arifina ajma'u min dariqil kashfi la min dariqis sam'i على أن فاطمة أدركت من بعد أبيها صلى الله عليه وسلم مرتبة القربانية العظمى ترى ده haka ma inji shehu tijan abul abbasi manya manyan jigajigan arifai masana Allah sun yi ittifaki ijma'i ne amma ta hanyar kashafi ba ta hanyar jin karatu ba ko budawa a littafi cewa sayyida Fatima bayan komawar manzo Allah zuwa ga Allah bayan intiqalin sa sallallahu alaihi wasallam sai da ta kai zuwa ga makamin kudu bayan ta uzma to kuma can an ce a iya mata ba su kai wani makamin amma arifai sun ce ta kai wannan makamin kuma shocin shehu Ibrahim sallallahu alaihi yana kan wannan tafiya domin idan ka koma littafin sa mai suna Ithafus Sami'i war Rawi fi ba'd ajubati Sheikh wal Fatawi za ga an mai irin wannan tambayar kuma akan wannan matafiyar ya tafi waye to kana al'amru hakaza fala nisbata baina Fatima wa Aisha idan kullum lamarin haka yake shoja ce ai ba za ka iya hada tsakanin makamin sayyida Aisha da sayyida Fatima ba sayyida Fatima tana sama da sayyida Aisha qala subhanahu wata'ala inna akramakum indallahi atqakum Allah tabaraka wata'ala ya ce wanda yafi ku kowa a wajen Allah shine wanda yafi ku jin tsoron Allah وليس في خلق الله عز وجل كل عموما وإطلاقا من بعض الأنبياء من البشر والملائكة من يتأتى من وأن يصل إلى مقدار ألف جزء من تقوى كتب الأكتاب ولو بلغ ما بلغ شو تجار رضي الله تعالى عنه يتي إذن كو حكني أنتو ما في جرما شين وان يفقوا تران الله to a cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala baki ɗayansu in dai ka cire annabawa a mutane ka cire mala'iku babu wata halitta da ta isa ta kai mataki ɗaya bisa dubu na tsoron Allahn da kudubul akdabi yake kai kuma wai shi kudubi daban kudubul akdabi shine wanda ya kai kan makama da kudubani yake kuma Allah ya saka wa shi Usman Bashir da alkhairi radiyallahu anhu shekarar 2007 muna karatun a a munyatul muridi da shi yake gaya mana baki ɗaya waɗanda suka taka makaman nan baki ɗayansu ga su nan ya ce wanda ya fara taka makaman kudanar kuzuwa ita ce sai da fatima alaihi ya ce bayan ita babu wanda ya ƙara makamin nan sai sai da abdulkadir jailani bayan shi babu wanda ya ƙara taka makamin nan sai abul hashan a asanin shazili bayan shi babu wanda ya ƙara taka makamin nan sai shehu tijjani abul abbasi bayan shi babu wanda ya sai abul abbasin mursi bayan shi babu wanda ya taka makamin nan sai a amadin badawi na misra ko bayan shi babu wanda ya taka makamin nan sai shautu na abbasi bayan shi babu wanda ya taka makamin nan sai sai dai aliyu tamasi bayan shi wanda ya taka makamin nan sai ahmad abdullahi sai ahmad suka yi raju sannan shi ibrahim nan yana nan a cikin bayan gwangon littafi yana faɗa mana ta jotin har yanzu mun ga rubutun ta dariya dan rubutun ma suna ma ban gama iya rubuta su da ba saboda haka to ba duk makamu duk abin da zaka kai in dai baka wani makamu ba to baka isa ka taka ɗaya bisa dubun sa ba abin da ake nufi siddiqi ma ba zai kama ɗaya bisa dubun sa ba ba wai iri na irin kamar yan karan kaɗa miya mala fa huwa afdalu jama'atul muslimin fi kulli asrin kudubul aqdabi shine mafi mafi falalar dukkan jama'ar musulmai a kowane zamani da yake illa ma kana min mafatihil kunuzi فهو أفضل منهم في أمور وهم أفضل منهم في أمور سيدي وإن سوى كما قام مفاتيح الكنوز أقوي عند كتبي يكي فنس أقوي عند سكي فن كتبي فإذا تعلقت هذا إذن هر تعقلت هذا إذن هر تعقلت هذا إذن كافٍ تهكا ففاطمة أفضل من عائشة خطأ ومن مريم وعافية هناك سيدة فاطمة عليها السلام tana sama da saida Aisha a daraja tana sama da saida Aisha a daraja tana sama da saida Maryam a daraja baki da wa kauna radiyallahu anha adrakat kul- adrakat al-qurbaniyya duna sa'ir nisa'i li kauniha la tahidu abinda isa ita kuma ta kai makamin qurbaniya wanda ita kadai ce a duniya mace ce da ta taka wannan makami na qurbaniya ta uzma saboda kasancewa ta ita ba ta yin haila sai da fadi wa min kauniya uqiyat martabatul kamali min abiya ma la madma fi lin nisa'i sanar da kasancewa cewa an ba ta makamin kummalin rijali daga wajen babanta wanda mata ma ba su kwaɗayi samun makamin balle su nema fali zalika adrakat al qurbaniya shi sa ta kai wannan makami na qurbaniya wal kutubu abinda ake nufi da kutubi sayyidul wujudi fi kulli asrin illa ma kana min mafatihil kunuz shine shugaban jama'a halittar baki ɗaya sai dai wanda yake mafatihil kunuz amma in ba shi ba to sama yake da kai shi kutubi وسبب عدم حيدتها أن أن تكوين نطفتها التي تك- تكونت في صلبه صلى الله عليه وسلم تكونت من أكله تفاحة من تفاح الجنة فلذا قال فيها أبوها صلى الله عليه وسلم هي حوراء آدمية yace abin da ita ita kuma sayyida Fatima alaihi assalam ba ta yin haida saboda abin da ake hada dan adam da shi so ba za a fasara da wannan ba a kinsu abin da ake haɗa ɗan adam da shi ya zamanto cikakken mutum a mahaifar mahaifiyarsa to ita ba da irin wannan aka haɗa ta ba shi sai da aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani wata kantifa daga aljanna ya ci da wannan aka haɗa ta a jikinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa babanta da kansa yake cewa wanda kuke ganta murla ayin ce ta ɗan adam Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala an ya saboda cewa وكونها حوراء لأنها لم تخلق من فضلات التراب التي مادتها سارية في جسد آدم عليه السلام إلى سائر بنيه yace kasancewarta wurul ayin ce ta dan adam saboda ita ba a halicce ta daga sauran turbayan da aka gama halittar annabi adam aka halicce sauran ƴaƴansa shi ba ita ba da wannan turbayan bane fa inna ma kalat madatun fata min ma'anil jannati wa asrariha allati khalaqa Allahu minha al-hur bari abin da aka halitta da shi shine daga wa'insu ma'anona na aljanna da asirrai na aljanna wanda Allah ya sa a wurin aini shi sai Allah ya amfani da shi ya halitta kuma shugaban wurin aini da ita sai da Fatima al-Hadiza fa kamalat daharata min mala min malabisata ahwal al-bashariyya allati tulabisu shi yasa ta cika tsarkinta ya cika alaihi salam cewa wannan abubuwa da yake taba mata ita bai taba ta فكان بذلك حوراء آدمية شتا تكسن شهور العين عن عدم وبذلك وصلت مرتبة الكلية بين يدي الحق سبحانه وتعالى التي ليس فوقها إلا النبوة شيسا تكي مقامي a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wanda wannan makami nata na sayyida Fatima ba kuma wani makami sama da makamanta sai Allah saka wa Aisha wa ghaira la ma'ala hunna fi hadha sayyida Aisha da sauran babu ba ma wanda ya san hanyar balle kama ni shi Allah ya ƙara musu yarda ba ki. Fa ba da laka hina izin anna abdul min jami'in nisa'il fadilat. Dan haka sai ya bayyana gare ka dukkan saurayen sauran matan masu girma da aka lissafa wa'incan to ita kuma ita ce shugaba su. A ɗan lokaci yayin. Saboda saura kaɗan. wa amma alqawlu bi nubuwwati maryam qulna innahu batil amma magana da ake magana akan annabtaka sai da maryam mun ce wannan ƙarya ne bai yiwa wa huwa bi ibdalihi anna alkutuba fi kulli asrin lahu bi jahatin ila kulli zarratin min almawjudati wa muddaha wa yuqawwimaha كل ويقومها كل الوجود ذرة ذرة في هذا abin da zai nuna mana ƙaryar wancan magana shine kuɗi bi a kowane zamani da yake yana da wani irin fuskanta da yake wa duk abin da Allah ya halitta idan yau idan ya fuskanci dubansa zuwa ga halittar Allah sai ya yi musu madadi zarra bayan zarra duk abin halittar Allah zai ma gashin ka zai ma idan ka zai ma hancin ka zai ma bakin ka zai ma kunnen ka zai ma kafafuwan ka subhanaka ya wannan fa zai nuna maka kuma ya gaba maza lashi ka duba fa ga kuɗi wani ne ɗaya daga cikin wa'insu almajiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bani mutane ba zai ba zai sanu ba kuma ba zai faɗi ba shehu jihar radiyallahu anhu ya tabbata cewa fama min sajidin salil lillahi ta'ala fil wujudi aw rakin raka'a lillahi ta'ala aw qa'imin qama lillahi ta'ala aw zakirun zakar zakar Allah ta'ala bi ayyi zikrin fi jami'il wujudi fal kullu fi zalika huwa al muqimu lahu fa bihi sabaha musabbihu wa bihi abad al abid wa bihi sadid al sajid wa bihi waqa'at al wujhat al ukhra allati la tunkar yace babu wani wanda zai tsaya ba- ya ma'alla sujuda ko ya ma'alla ruku'i ko ya tsaya ma'alla tsayuwan eh, cikakken tsayawa wajen wajen bautar Allah ko ya ambaci Allah tabaraka wa ta'ala da kowane irin nau'i na zikiri a cikin halittar Allah face kudubi ne yake sassaita wannan bautar nan tasa da tasbihinsa ne ake cika tasbihin halitta baki ɗaya da bautarsa ce da sujadarsa ce ake cika sujadar halitta baki daya kai yana ma da wani irin wujiha wanda ba a faɗanta baki daya sai wanda ya ɗanɗana fa hasul amr fi annahu lil wujud kulli bi mazzati ruhi lil jasad kai abinda zan ya ga maka shi kuɗi bi a cikin halittar Allah kamar makamin ruhi ne a cikin jiki كما أن الجسد لا قيام له ولا تأكل له إلا بالروح ولا حركة له إلا بالروح وجميع خ- آ- آ- خوات الجسم آ، ظاهرة وباطنة من حيث ما هي هي كلها بالروح الحيواني المتعلق به فإذا انعدمت الروح منه انعدمت آ، جميع خوات الجسم وصار ميتا معدوما كذلك جميع أركان الوجود في نس- في نسبتها إلى الكتب هو لها كالروح للجسد فلو زالت روحانيتي منها لن عدم الوجود كله وهو الروح الوجود وكل خوات الوجود بأثرها على على التماء التئامها وافتراقها وأمومها وخصوصها وإلاقها وتقييدها كلها لا تلازم ذوات الوجود إلا وجود روحانية القلب فيها فإذا زال قطب روحانيته أنا إن عدم الوجود كله وصار ميتا لا خاصة له شو تجار رضي الله تعالى عنه يتجد فداك ما يدي يزو أتفين جوال المعاني شو kamar yadda ka sani cewa jiki na ɗan adam bai iya tsayuwa bai iya fahimtar komai sai da ruhi kuma bai iya motsi sai da ruhi haka zalika dukkan gaɓoɓi na jikin mutum na zahirinsu da na baɗininsu a yadda suke ba su iya yiwa sai da ruhin nan da ya suka ta'allaka da shi to haka zalika da a ce wannan ruhin zai zai zai kare to wannan jikin shi ma zai kare zai zama to mataccen jiki babu shi haka zalika dukkan dukkunan halitta baki daya haka yake zuwa ga kudibi shi kudibi shine ruhu na dukkan dukkunan halitta da ruhaniyar kudibi za ta kare to da baki daya halittar Allah baki daya za ta kare ita ma baki daya halittun Allah tabaraka wa ta'ala za su kare baki daya domin shine ruhin halittun baki daya kuma shine ah, abinda Allah yake banci halitta da su baki ɗayan su a tare suke ko a rabe suke wanda aka keɓance ne ko wanda aka yi musu taƙidi ne ko wanda aka yi musu itlaki ne baki ɗaya suna rayuwa ne da dawwamar rauhaniyar kuɗi a tattare da su da a ce wannan rauhaniyar za ta gushe to babu abin da zai saura face zai kasance matacce babu abin da ya saura a tattare da shi وهذه القوة له من تحمله السر الأعظم وسريانه في كلية في كلية عوالمه وبسر الأع- السر- وبسر الاسم الأعظم وبسر الاسم الأعظم سار بين يدي الله تعالى قائما مستكملا آداب الحضرة الإلهية ومستكملا آداب حقوقه سبحانه وتعالى في جميع التجليات الأسمائية والصفاتية والذاتية في كل آن وفي كل مقدار طرفة عين ولا نهاية لما يتجلى به ربنا سبحانه وتعالى في كل مقدار طرفة عين من استمرار الزمان من أسمائه وصفاته وذاته وتقلب شؤونه وتقلب شؤونه والكتب في في ذلك كله بين يدي الله تعالى آه، يؤدي جميع تلك التجليات ما تستحق من الآداب والوظائف والخدمات في كل مقدار طرفة عين وإن كثرت التجليات إلى غير نهاية فهو يو- يو- يوفى جميع حقوقها وآدابها sau radi Allah ta'ala an yace abin da yasa kuɗi biyu ya samu wannan karfin saboda an karfafa shi ne ya samu ya iya samun rike sirrin Allah tabaraka ta'ala da kuma saryanin duka sirrin nan a jikinsa kuma an ƙa- ya samu wannan makami ne saboda ya samu karfin samun rike sirrin ismul azam wanda duk mutumin da ya san duk mutumin da ya san sunan kuɗi bin nan na zamanin shi bi ma'ana sunansa na hakika to shine wannan ismul azam da ake fara ba sai ku afan magana da yake magana shi da kudin alal hakika a ce yau sunan shi Muhammad al-Hafiz to yana da suna na hakika da za ka san wannan sunan nasa na baɗi to shine ismul azam din za ka roki Allah da duk wani abin da Allah da kake bukata ya biya maka zai biya maka wannan bukata ko ka sani ne shi ma wannan jini mana da alƙa saboda haka da wannan abin da ya samu na sirrin ismul azam ya tsaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala wajen cikar cika dukkan ladabin halarar Allah da ba da dukkan haƙoƙi na hadarar Allah da dukkan tajalliyat na Allah tajalliyatun da yake cikin asma'i da siffa da zaki baki ɗaya a kowane lokaci da kowane lokacin da kimtawar ido na halitta Allah yana yin tajalli da sunayensa da siffofinsa da zatinsa tajallin da bai yi a wancan na baya ba ko da yaushe shine sirrin faɗin kullu yawmin huwa fi sha'an ko to wannan shi'uni na Allah da ko da yaushe da yake yi idan ya fitar da wani sabon tajallin shi ma kuɗi zai fitar da sabon ladabi da zai wannan tajallin haka zai ta yi ba zai taɓa ƙarewa ba an fahimta komai kuma yawan falaisa fil wujudi man yaqdiru ala tahmil jami'a ma yatajalla bihi al-haqqu subhanahu wa ta'ala fi jami'i ghairi huwa fi hadha fi kulli miqdar tarfata aynin min umrihi ولو أن جميع الصديقين وقفوا مع الله في هذا الموقف لن عدموا في أسرع من طرفة عينهم هذا da أبو ديجانا yace babu kuma wani ahalitta da zai iya bawa wannan tajalliyat na Allah tajalliyat tajalliyat fi asma'i wa sifat wa zat babu wanda zai iya ba su dukkan wa'annan haƙoƙin sai kuɗi da za a ce su diƙai ka duba ga karfin su su haɗu baki ɗayan su tsaya su ce bari za su ba da irin wannan suna zuwa daidai ga wannan mukamin za su ƙare a ƙasa da tsarkon da kimsa ido saboda wannan lokacin shi ne mafi saukin abu to mu yanzu mu ce a ƙasa da speed of light shi ne mafi girma ko ko yamma a ƙasa da speed of light za su ƙare ne baki ɗayansu fa idza arafta hadha fa nisa'u la qudrata lahunna ala hadha tahammulin li du'ufihinna yace idan ku kasan haka kasan ai mata ba za su iya rike wannan makamin ba sai dai ko mace kamar maza ko macin da tafi maza sai da Fadima alayha salam wal kawn al hayd shagilan lahunna an iqamat al huquq al ilahiyya saboda kasancewar haila ta shagaltar da su ba za su iya bada haƙoƙin Allah ko da yaushe ba فلو أن فلو أن امرأة قامت مقام القربانية لتعدل القيام بحقوق الله تعالى في تجلياته في أيام من أمرها وهي أيام الحيض da a ce mace za ta wannan makamin to da za a samu wata rana da ba za a cika ba da haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala ba a baɗi domin me shine ranakun da take yin haila mace kai za ta adala kiyamun bi wajibati huquqi Allah ta'ala in har mace martaba idan ku aka samu rana da ba a bada wannan haƙƙi mato wannan martaba ta qurbaniya ta lalace ta rushe baki da kenan su da man aikin da Allah ya ba su shine aikin su shine ku tsaya ku bada wannan aikin fa idza arafta hadha arafta annahu la nisbata lin nisa'i fi tahmul martabati al-qurbaniya hadha fi qurbaniya yace idan ka san haka zaka gane mata ba su karban makamin qurbaniya ba kan ki da'u dama wannan fi nubuwa a harawa aula to idan ka san cewa mata ba za su iya kaiwa ga makamin kurbaniya ba kasan shi jana ta magana ne akan karyar cewa sai da maryamu ta hau kama nubuwa sai ce idan har kasan cewa mata ba su taba iya kaiwa makamin kurbaniya ba da muka lissafo bayanin haka to wanda ya fi cancanta kai da shi shine kuma makamin nubuwa da yake sama da kuma kurbaniya ita kanta لأن النبوة أكبر من القربانية كبر النبوة تنافى القربانية وأما فاطمة رضي الله عنها فإنها وصلت مرتبة القربانية أما سيدة فاطمة إتتاكي مقام القربانية لأنها استمدت الكمالات الإلهية التي تتحمل بها سر الاسم الأعظم domin ta yi tana karɓan madadinta ne na kamalar ilahiyya wanda ya ba ta karfin da take iya rike da sirrin ismin lahil azam za mu kwana a nan wajen insha Allah tabaraka wa ta'ala sati mai zuwa za mu gama karatunmu na kashin iba za mu sauke shi baki da abin da ya mana saura fiye jika uku ne sati mai zuwa Allah da za mu saukarsa to mun gama da wannan littafin Allah ya sa mu gama shi kuma shiga wani shi ma mu gama a nan mutane ana ta wannan maganganun a gurguje lokaci ya riga yayi wani zai iya amfani da kwakwalwarsa wannan ba magana ne na hankali ba magana ne na taslimi salliman taslam wa illa taltaki su al-imami an fahimta amma za ka iya za a ce ya tsaya shi kaɗai wajen ba da duwa ina haƙoƙin ko to abinda zan tambaye ka da rana ina so ne a yi magana a kan nan saboda akwai wani ɗanki da ya fita Na'am.
ana magana a kan shi wannan mukamin na kuma suna cewa hafi eh ya wani hafi Eh.
ma'ana matsayin shi Kuɗubin, eh.
so a ja hankali abinda nake so mu fahimta a nan shine da rana da wata halittu ne ko daga abin da Allah ya halitta to da su da da su da dan adam wane ne yake sama da wani dan adam ko tun san da mahaifiyarka ta haife ka ka taba ganin ranar da kauto rana bata fito ba ka taba ganin daren da ya zo wata bai bayyana ba ko taurari ba su bayyana ba an taba samu ko da ku ka ba gan shi ba saboda ta yi hajari ne yana shi amma ilimin kimiyya ya tabbatar suna nan haka ne har ma ilimin kimiyya ya tabbatar cewa ko watan nan yana nan hasken rana ne yasa ba a gan shi da rana karfe 12 har zuwa karfe har zuwa yamma haka ne to ubangiji ne yake da iko da ya saka rana ba ta taba gushewa ba tana hasken nan ba ta taba gushewa ba kuma wata yana wannan hasken to ta ya kake tunanin ubangijin da ya ce dan adam ya fi rana ba shi da ikon da zai ajiye dan adam ya ba wa ta a haƙƙin a ya ba wa Allah haƙƙinsa a koda yaushe ba tare da ya gushin ba ba sai ba ko an gane magana idan har rana Allah ya mata haka to kana tana kake tunanin mutumin da ya fi rana mutum da ya fi rana Allah ba zai mai haka ba to kullum abin abin da nake so mu ɗauka guda ɗaya shine a madarinsa akan kudirar Allah yake ba akan shi wannan mutumin ba idan ka kalli mutum idan har ka duba ka kalli mutum to zaka ma zaka wa'i da kai da wawayen kafai ɗaya kuke a basharun ya haduna na mutum zai shirya da mu to in ba ni ba ku da hankali in ba mutum ba zai shirya da ku in an kawo muku dodo ko aka muku ma'aika guduwa za ku yi.
bare kuwa haka eh guduwa za su yi. kuma kun ci a bashin yaduna na an fahimta to saboda haka zancen wani yanzu ya dauki ah, wannan makami ko ya zagi wa'annan wanda suke da makami ko ya aibata su da kafirci shine kuma cikar kamalin sun hau kan wannan makami eh mana inda to wa'annan da ake maka magana halifofin Allah ne a doron kasa to shi in dai kuwa kalifoshin Allah ne a duran ƙasa falil waris malil mawrusi ne dole to ubangiji ungurungun suka ce yadullahi maglula ko suka ce wa Allah yadullahi maglula wayan suka ce laqad sami Allah qawlan allazina qalu inna Allaha faqirun duk wannan kyauta ta Allah suka ce wai Allah mara shine sune mawadata ko suka ce Allah mara shine sune mawadata to idan har an gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala aka idan aka masa aka ce eh sun cika wannan kamalar domin duk mutumin da aka zo aka ce mishi ga dan gidan Usman Bashir nan a gaba abin da yake kama da Usman Bashir da wannan ayi kokonto dan haka idan aka ce ga kalifan Allah nan ba a samu wa'inda suka mai inkari ba an ce ƙarya ne to shine wannan abun akramaka Allah shine wannan abun babu wan- annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nubuwa ba yanzu shi ya ce ta bi kudbaniya ba to shi da kansa yace ma uziya nabiyin kadu mislama uzitu ba wani annabi izaya ba fatan kwacin abin da aka yi min gashi na littafin tarihi idan muna karantawa muna fasara akwai kalmomin da mu kama ba ma son fasara ba mu san da wani kalma za mu fasara wannan kalmomin ba kuma annabin aka ga wani abu to inda ba su samu wannan ba ba su samu wurasa cikakke daga wajen manzo Allah kenan to idan aka ci gware kulillah su mazarun fi khawdihim yal'abuna kai ma fatiha ma sadu fati amin alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim اللهم صل على سيدنا محمد